نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد واتقوا الله عباد الله واتقوا الله خير ما يستجب له به الخيرات وتستدفع به البليات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب معاشر المسلمين العقل نعمة ربانية ميز الله بها الإنسان وهي القوة الفريدة خلقها لتدبير الأمور واستعمالها في الأداء الأمثل حسن تدبير الاقتصاد منهجا للعقلاء المدركين لعواقب الأمور انطلاقا من هذا فعلى الدولة النيجيرية والشعب النيجيري بحاجة ماسة إلى مراجعة طريقتنا في إدارة الميزانيات وحسن تدبيرها للوصول إلى إنعاش الاقتصاد وأن نقف وقفة سريعة بتمهل وتؤدة وأناه في سبيل ذلك لنعيد الأمور بإذن الله إلى ما كانت بل إلى الأحسن خصوصا بمناسبة غلاء الأسعار وارتفاع أسعار البضائع الأساسية والغذاء وأجرة السيارات والكهرباء وكل شيء إلا القليل روى ابن ماجه بسند ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق ولقد صور القرآن الكريم واقع التدبير في حياة الأنبياء ولا سيما نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام الذي كان أمينا الذي كان أمينا على خزائن مصر حيث قضى على أهلها بإذن الله الفقر والمجاعة بحسن تدبيره وحفظه وعلمه وتخطيطه السديد وذلك لما حل بهم القهق والجدب فقال الله في آخر المقطع وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون كما ينبغي كما ينبغي التنبه إلى أن الأمور العظام لا بد من التهيئة والاستعداد القيم لاستقبالها قبل وقوعها كما أفادنا قصة قارون من قوم موسى في سورة القصص قال الله تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ولكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فذكر الله فيها ما يعتصم الإنسان بها من حوادث الفتنة الواقعة والمتوقعة من العلم بالله والصبر والزهد في الدنيا والورع ثم يعيد الحال إلى إيجاد حلولا مناسبا مستمرا للذي يزول عن قريب أخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد وديت تبتغ الله سبحانه وتعالى يقوى ميقوني وندك سنهوري وسا يقام ونيني يجمع يومنا قوم شابير وتنصفر hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1445 a kidan miladiya yau ɗaya ga watan tara shekara ta 2023 wato wannan fatuba ta canta shine kyautata tsarin tattalin arziki la'akari da halin da al'umma muke ciki a wannan kasa tamu mai albarka Allah ya ƙara mana albarka a cikinta mun fahimci cewa idan ba mun yi makan mu tambihi yadda ya kamata mu fuskanci tattalin arzikinmu ba a mataki na ƙasa da mataki na ɗaiɗaiku to za mu ta faɗin ƙasa a wuri ɗaya wanda kuma amfanin ilimi shi ne aiki da shi alhamdulillah Allah ya hore mana zakakuran masu ilimi a wannan ƙasa a fannin addini da kuma fannin rayuwa kuma kowanne za ka ga yana bakin ƙoƙarinsa yana bayanin abin da ya dace waɗansu a gidajen rediyo waɗansu a gidajen talabijin waɗansu a kafafen sadarwa na zamani suna bayanin yadda za a yauƙaƙa al'amarin tattalin arziki hanyoyi da za a bi a samun makai wato sauƙi a cikin wannan rayuwa to wannan sai muka fahimci to da buƙatun mu gabatar da wannan nasiha da faɗakarwa akan wannan mimbari mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya daidaita mana al'amura ya tunkuɗe mana dukkan damuwa da musiba ya sauƙaƙa mana rayuwa ya kuma taimake mu mai aiki da abin da muka sani na ilimi babu shakka tsoron Allah subhanahu wata'ala shine mataki na farko da ya wajaba kowane mutum daga cikin mu a shi kaɗai ɗinsa da kuma ainihin gudanarwansa gidan aurensa da mu'amalolin na anguwanninmu da kuma jiha da ƙasa baki ɗaya kowa ya sifanta da tsoron Allah idan aka samu tsoron Allah to lallai an samu kofa mai faɗi da za a samu sauƙin rayuwa za kuma a tunkuɗe bala'o'i da fitintunu da musibu kamar yadda alƙur'ani mai girma tabbatar da haka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita akan dukkan abin da ya dame shi sannan Allah subhanahu wata'ala zai azurta shi ta yadda bai tsammani ba Allah ka sanya mu cikin masu tsoronka wanda za mu samu wadatan arziki ta inda ba mu tsammani ba kuma mu samu mafita akan dukkan abin da ya dame mu to a mataki na biyu kuma amfanin hankali da Allah subhanahu wata'ala ya bamu shine mu iya kyautata tako mu iya gyatta tafiyan mu musamman abin da ke da alaka da tattalin arziki domin wannan wannan matsayi da daraja da Allah ya mana ya bamu hankali to hankali fa wani irin ƙarfi ne kaɗaitacce a jikin ɗan adam wanda Allah ya halicci wannan hankali ne domin ya taimaka mana mu rika tantance al'amura mu rika kyautata yanayin tsarin gudanarwa mu rika amfani da wannan hankali domin duk abin da za mu yi mu yi mai kyau mu yi nagartacce mu yi ingantacce wanda zai haifar mana da maslaha a rayuwarmu na addini da kuma rayuwarmu ta duniya babu shakka kyautata iya tsari a babin tattalin arziki wata irin matafiya ce ta masu hankali waɗanda suke iya rikan ƙarshen al'amura za su gane yau su gane gobe su gane kuma menene zai faru jibi amma ba kowane karabiti ne ke iya gane wannan ba amma duk mai hankali nagartaccen hankali wanda ya san inda ya fito da inda za shi to ya san lallai lallai kyautata tsarin tattalin arziki wani abu ne wanda zai taimake shi a rayuwa zai taimake ma ƙasa da baki ɗaya to idan muka yi la'akari da wannan sai mu fahimci lallai ƙasanmu Najeriya Allah ya ƙara mata albarka da kuma mu ƴaƴan ƙasan ɗaiɗaikunmu muna fa da buƙatuwa sosai muna da buƙatuwa mai tsanani akan mu jawo mu kalli hanyar da muke gudanar da wato ainihin wato ni'iman da Allah ya mana a ƙasa na daga tattalin arzikin ƙasa na daga aikin gwamnati a ƙasa na daga sana'o'i da abubuwa da muke gudanar da su a ƙasan to yana da kyau mu dawo mu kalle su ga baki ɗaya mu wanke su wanki mai kyau mu tsaftace su daga dukkan wani abin da yake ba daidai ba kuma mu kyautata gudanar da su domin mu sabu zuwa ga walwalar rayuwa kyautatan tattalin arziki sannan kuma yana da kyau mu tsaya kowa a shi ɗin shi da ƙungiyoyi da muke da su da cibiyoyi da hukumomi da muke da su a tsaya a yi nazari a gurguje amma fa a cikin wato cikin natsuwa da kwanciyar hankali a tsaya a yi nazari da kyau a ga yadda za a yi a dawo ma Najeriya irin halin da take ciki a baya irin zamanin da muke kidaya a makaranta littafin ka in yage za a baka wani littafi a asibiti ba siyan kati ba siyan magani a hanyoyi ga sunan dai ana cikin walwala da natsuwa da kwanciyar hankali babu barazanar tsaro babu barazanar talauci da kakanikayi to mu kirfa yadda za mu mai da turba Najeriya ta koma kan wancan turba kai ba ma wannan turban ba turban da yake wannan kyau ya kamata a ce ilimin mu ya jagorance mu zuwa ga yadda za mu yi mu mai da ƙasar mu Najeriya mai albarka da izinin Allah mu mai da ita akan turban da yake wanda muka wuto a baya kyau musamman kasancewa wato abubuwa a yau kowa ya san inda suka tashi an samu tashin da hawa-hawan farashin kayayyaki abubuwa da suke sune abubuwa na rayuwar yau da kullum sun tashi kuma gashi babu kuɗin nan hannu ababen abinci sun tashi motan haya ta tashi shekara ɗaya biyu bayan nan kila kana shiga motan haya daga zariya ka je ka zo na ɗari hudu ne ɗari biyar yanzu kana biyan naira dubu ɗaya da ɗari hudu da ya cikin shekara biyu an samu abin ya ninka uku zuwa hudu to haka nan galibin abubuwa suke har kudin lantarki ma an ƙara har abubuwa da dama an ƙaƙƙara su kusan duk abin da ka taba a Najeriya za ga ya tashi in ba wa'ansu ƴan abubuwa ƴan takaitattu da ka iya ƙididdige su da yatsun hannunka ba to tun da abin haka ne to mu zo fa mu tsaya mu yi nazari da kyau mu ga yadda za mu shawo kan wannan al'amari mu gano bakin zaren musamman la'akari da wani hadisi duk da kasancen hadisi ne da'ifi malaman hadisi sun ce hadisi ne da'if wanda al-imamu ibnu maja da al-imamu ibnu shibban suka ruwaito annabi sai yake ce masa sayyidina abu dhar yace la aqal kad tadbir ka sani cewa ba wani abu ne hankali ba shine iya tako iya tsari iya daidaita al'amura idan abubuwa sun rikici ka lalubo yadda za ka yi ka daidaita su a wannan lokaci ya nuna kana da hankali kenan ƙasa ya nuna tana da hankali kenan tana da kan gado kenan tana da makoma kuma za ta cimma abubuwa na alkhairi ya ce masa wala wara a kalkaf ba wani abu ne fa wara'u ba fiye da kamewa daga haramun duk abin da ka san zai cutar da kai a gidan lahira ka kame ka ƙi to wannan shine wara'u ya ce wala hasaba ka husnul khuluq ba kuma wani abu ne matsayi ba da daraja da ɗaukaka kamar ka ƙware gurin iya kyawawan ɗabi'u idan kana neman wane ne wanda yake da daraja yake da mutunci yake da kima Allah sassan bai ce mai kuɗi ba bai ce mai mulki ba sai ce wanda ya ƙware wurin iya kyawawan ɗabi'u to idan muka yi la'akari da wannan muka koma kuma cikin alƙur'ani mai girma muka ga irin yadda alƙur'ani yake hakaito mana rayuwar annabawa yadda suke iya kyautata tsari suke iya kyautata tattalin arziki musamman ɗauki annabin Allah annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wanda Allah ya kawo mana kisan shi a cikin alkur'ani mai girma wanda aka naɗa shi shine mininta na agriculture a ƙasar Misra lokacin da sarki ya wani mafarki shi kuma annabi Yusuf ya ɗau izina da wannan mafarkin domin Allah ya sanar da shi fassarar mafarki ya fitar da waɗansu hanyoyi da zai tsora turban wato tattalin arzikin nasara a kan cin nasara a kuma gusar musu da yunwa a gusar musu da talauci saboda shi sarki ya yi mafarkin ya yi mafarkin ya ga shanu guda bakwai ƙanjamammu ramammu ga kuma waɗansu shanu guda bakwai ƙosassu nagartattu amma waɗannan ƙanjamammun sun cinye waɗancan ƙosattun sannan ga amfanin gona ko shata nagartacce amma shi ma wannan amfanin gonan a gefen shi kuma ga wani busasshe ƙayayau wanda yake babu wani amfani a cikinsa lokacin da aka kawo mu annabi Yusuf wannan fassara da ya duba ya duba ya duba da kyau sai ya fitar da waɗansu abubuwa wanda yake ta sanadiyan haka ne Allah subhanahu wata'ala ya gyara tattalin arzikin ƙasar Misra saboda ya fassara musu cewa za a sami yalwa da walwalan arziki da ruwan sama tsawon shekaru bakwai amma waɗannan shekaru bakwai da zarar sun wuce to za kuma a faɗa cikin shekaru bakwai na kunci da wahala da kakanika yi saboda gabaki ɗaya Allah zai ɗauke ruwa daga sama sama ba za ta ɗaukar da ruwa ba sannan in sama bata saukar da ruwa ba to wace maganar fitowar masara ko dawa ko shinkafa to da haka ya za a yi to sai ya fitar da waɗansu hanyoyi wanda idan an bi su to su ne za a sami kyautatan arziki sai ya kasance an shiga shekaru bakwai na tsanani amma kaman ba a shiga ba idan aka kyautata tsari aka da abin da ya dace to duk dai da Allah subhanahu wataala ya gama kawo wannan kissan da yadda annabi Yusuf ya fassara wannan mafarki da yadda ya kyautata tsari ya yi amfani da ƙwarewarsa da iliminsa da iya ainihin wato tako ya magance wannan matsala na fari da talauci da kakani kayi a ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kazalika makanna li yusuf fil ardh haka nan dai muka baje ma annabi Yusuf wato ainihin dama a cikin ƙasa ya tabawwa'u minha haythu yasha yana wato ainihin baza duk abin da ya ga dama tun da dama annabin Allah ya mun san ba zai wani abu sai abin da Allah subhanahu wataala yake so kuma ya yarda da shi sai Allah ce nusibu da rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajra al-muslimin muna sadar da rahaman mu ga wanda muka ga dama dama cikin bayi kuma ba ma tozarta kokari da tunani da aikin masu kyautata aiki sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wala yudhi'u ajra al-muslimin menene faɗi a gaba sai kawo ayan wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa qalu yattaqun kuma lallai ladan gidan lahira ita ce mafi amfani ga masu imani da kuma waɗanda suka ji tsoron Allah a waɗannan ayoyi sai ma Allah subhanahu wata'ala ya tattaro mana waɗansu ababe waɗanda yake bayar da tsari mai kyau da ake so a ji to akwai kuma waɗansu sinadarai wanda in aka haɗa da tsari to suna taimaka ma bayi su fita daga cikin kunci da wahala da kuma kakani kayi na gidan lahira a ciki dai kaga Allah subhanahu wata'ala ya kawo musulu bi rahmatina man nasha'u cewa rahamar Allah ce rahamar Allah ce yana ba da ita ga wanda ya ga dama kaman a daidai wannan gaban ana kira zuwa ga al'umma su marere ce ma Allah su yauki rahaman shi da fadalansa sai ce wala yudu ajral muslimin ba ma tozar salada da tunani da ƙoƙarin masu kyautata aiki a ce kai ma ka kyautata domin kai ma Allah ya kyautata maka sai ce wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa qalu yattaqun kuma ladan gidan lahira ita ce mafi alfani ga waɗanda suka ji tsoron Allah ashe jin tsoron Allah da kuma fifita aikin gidan lahira hanyoyi ne waɗanda yake suna gusulma al'umma da baƙin ciki da wahala da tashin hankali to cikin abubuwan da malamai suke bayani dangane da waɗannan ayoyin ba tafsiri muke so mu yi ba amma malamai sun fitar da waɗansu abubuwa a cikin waɗannan ayoyin suka ce cikin abin da zai kyautata ma halin kakanikayi shine kai mishi tattali tun kafin lokacin kakanikayi ne tun da gashi lokacin da ake cikin walwala sai annabi yusuf ya tsara yadda za a yi ta tattalin yadda za a fuskanci shekaru bakwai masu zuwa da tsalimi to ashe halin wahala tsari mai kyau ake yi nesa da ƙofa ba za a zauna ne a shantake in yadda muke zaune a Najeriya ba a Najeriya ne daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da hamsin ana tunanin yawan mutanen Najeriya ya kai kusan sune na uku a duniya amma kuma ba a kyautata hanyoyin ƙare samun ruwan sha ba ba a kyautata hanyoyin ƙare samun abinci ba abubuwa daban-daban yadda muke shekara talatin baya haka muke a yau mun ma koma baya to wannan yana nuni akan cewa kafan nan ba ta da makoma in muka ci gaba da tafiya a haka to za a kai lokacin da yake la haula wala quwwata illa billah don haka hankali shine ai tattalin wahala tun lokacin da ake cikin yalwa da buɗi wannan shine sai ka ga mutum ya samu wata dama Allah ya buɗaɗa mata a ya buɗaɗa masa haskan a harkan kasuwanci sai dai ta fasa ka kawai a yanzu gobe idan wahala ta kama shi fa ba da yadda zai yi to tattali ake da tunani yau ina cikin yalwa to ya za a yi yalwan nan ta ɗore in ba ta ɗore ba ya za a yi da barin faɗa cikin wahala ba amma ka zauna ba wannan tunanin sai dai abin da ka samu kawai yanzu ka cika ƙoshi ka tashi to wannan alama rashin hankali ne kuma alama ne na rashin kan gado kuma hadisi ya tabbata mana da wannan ka'ida hadisin al-Imam Tirmidhi da manzon Allah ya ce ta'arraf ila Allah fi raqa ya'rifka fi shidda ka tuna da Allah lokacin da kake cikin walwala da yalwa kai ma Allah zai tuna da kai lokacin da ka sami kanka a cikin tsanani abu na biyu da malamai suka fitar shine duk abin da ka samu a duniya zaka ci to ka ci kaɗan ka adana mai yawa ka ci kaɗan ka adana mai yawa tunda a cikin fassarar mafarkin ya ce illa qalilan mimma ta'kuluna duk abin da kuka samu na amfani to fa zaruhu fi sunbunihi ku bar shi a cikin zangarniyansa illa qalilan mimma ta'kulun sai dan kaɗan wanda za ku ci da wannan malamai sai suka ce ashe ana adana da yawa ne a aje kaɗan saboda me saboda amfanin gobe saboda amfanin gobe to kai in kace ka samu abu yanzu kawai nan da nan zaka wawushe duka kai ba ka malmala kai ba ka ɗaga kafa a'a to za a yi lokacin da yake kaɗan ɗin ma zai gagare ka ballanta nan yau lokacin da muke cikin halin walwala a Najeriya ba irin almubazzaranci da ba ma yi a zo a fito da kuɗi ana manni kuɗi mai kima mai daraja haka za a rika manna ma ƴan rawa haka za a rika manna ma karuwai da ƴan daudu ana almubazzaranci ana dafa abinci da fanɓanna ana watsi da abinci ba ɗauke shi da kima ba masara Allah ya bamu ita da sauran dangogin abinci haka nan muka koma muna ta addu'a Allah ya ce mu ce mu dai masara ta daraja Allah ka ce mu ce masara ta daraja to ga yin Allah ya tafi addu'ar mu Allah ya sa masara ta daraja sai mu zuba ruwa a ƙasa yanzu mu sha da masara Allah ya tafi addu'a mu ta yi daraja ta kai naira dubu sittin to kaga haka mun muke sai mu yi abin da ake kira fargajaji kuma hakan baya ne akan cewa wai yanzu kayan shi tsammani ne daga Allah ko kuma yanzu ka zama kasar dumin marowaci ne ba baki ne da son kai a'a ka saki inda ake saki yadda ake tattalin arziki kuma ka kyautata tattalin arzikinka duk qur'ani ya zo mana da waɗannan kofofi guda biyu sannan cikin abubuwan da wannan waɗannan ayoyi masu albarka suka tabbatar dole ne mu ma mu zo mu kalli kawunan mu a irin damammaki da muke da shi da bukunkuna da muke da shi da waɗansu abubuwa da muke ɗora ma kanmu ba tilas ba da waɗansu abubuwa ma da muke yin haramu dole mu zo mu hutar da kawunanmu mu mu daina azabtar da kawunanmu a banza cikin abin da ke babu lada a ciki ƙololuwan abin da za ka samu a ce maka wannan abin ya halarta ƙololuwa kenan amma ko matsayin mustahabi bai kai ba kai hasali ma galibin abubuwan da muke yi ɗan haramu ne misali domin mu kyautata tattalin arziki ina mashaya taba su tuba su daina shan taba don Allah wanda ya daina shan taba ba zai samu kyautatan tattalin arziki ba ballantana wanda zai sha wuri balle wanda zai sha barasa duk tilatsu da wannan bannan sannan irin shiriri ɗin da ake yi na anko za a yi biki ne sai an yi anko wannan ban kaurarren ɗabi'an ku yaƙi da ita ku wutar da kawunanku duk abin da Allah ya ba shi kisa wani magana an ko duk shiri ta ne sai ni ta kirkiro makan mu abin da zai azabtar da mu irin sun wuce wuri wurin tufafi da abadan ci sai ka ga mutum ya ɗauki naira dubu ɗari biyu da hamsin ya so rigar da zai sa so ɗaya eh mun sani akwai bambancin darajar arziki la shakka wani ya fi wani amma dubu ɗari biyu da hamsin za ka sai riga kawai wanda za ka sa so ɗaya ka sai na dubu ashirin da biyar ko dubu talatin da biyar mana mu kuma a najeriya cikin matsalolin namu shi ne mu yanzu in ba riga ƙasa ba to ba ka da mutunci duk iya iliminka duk iya mutuncinka da kimanka da dattakunka magana shi ne kana da riga a ba ka da riga to maganan ka maganan banza ce ga yana duk mun taru mun lalace akan wannan fannin wai malami in yana son a saurare shi a wurin wa'azinsa ya sa riga ga nan sai ka ga malamai a majalis na karantarwa sai sun sa riga wanda ta ɗaran ma saura ka gani mamai akan nan bai wura wai sai ta riga ta ɗaran ma na saura wai a wannan lokacin ne kai yanzu za a saurare ka ka zama eh lalle wannan lalle wannan ka isa ka faɗi a ji a masallatan khamsu salawat idan liman ya zama ba shi da riga wallahi kowa sai ya rena shi yana iya cewa malam kan fita daga nan sawon ka dawo nan ya ce mishi ba zan fita ba me yasa saboda bai da riga kun ga inda muka azabtar da kawo nan mu cikin abin da yake ba abin azabtar da kai ba riga bukata ce in ina da bukatar mai taushi in sha mai taushi ko da ko naira ɗari biyar ne ya in ban da bukata in sa mai kauri in sa ko da naira ɗari biyu ne ya amma yanzu an koma kowa hankorin shi shi ya za a iya sa riga ya sa ɗanyen shadda wata take gaba to a wannan lokacin yanzu ya zama mutum mu kuma abin da muka yarda ke in ma baka sa rigan bai ba ɗauke ka mutum ba an ɗauke ka banza to ka lura da yadda riga take cin mana rayuwa mana ni watsi da yadda muguwar ɗabi'a ni watsi da irin waɗannan abin nan policies ɗin da ba lalai ba ne a gidajenmu akwai ababen da yake ba laifi a kawo su saboda buƙatuwa ne yau da kullum akwai ababen da yake ɓata lokaci ne a banza a kawo waɗansu manya-manyan hotuna da fulawoyi duk wannan ɓata lokaci ne a banza kyale-kyale ne ba shi da wani amfani ko kuma kaga ana makatan za su tara kaga ka je gidan mutum sai kaga katangan gidan shi ma duk da yana an kewaye shi da labule almabazzaranci ne kuma wannan haramun ne manzon Allah ya hana irin halattar ɗaura aure da ba kan gado sai kaga wa ai mota hudu biyar an taɓa ɗaura aure karo a ganyen wa don Allah ku bar mutum ɗaya su je ko mutum biyu mota ɗaya wallahi ta isa a samu da wakili in kuma wali ne a samu wali wane ne a samu mutum ɗaya biyu su je su karɓo aure auren nan ya tabbata da ganin har tashin alkiyama amma sai a ɓata lokaci ka ga an ta cinshin rundu an ta cinshin rundu wai za a je ɗaura aure ne motoci hudu biyar shida wallahi na almabazzaranci ne ɓanna ne a banza da ma wa'azi ka je da yi maka alkhairi to mun ɗauki ɗaura auren ne rugi-rugi in wani ma baka je ɗaura auren gidan to shi kenan ka fita cikin lissafin shi wannan baka da imani shaki to Jabir bin Abdullah ya aure manzon Allah bai sani ba kuma a gaban shi aka a gaban shi yake rayuwa su fa'ad duk sun yi aure wallahi manzon Allah bai sani ba da ku zuwa daura aure wani kayan gabas ne wallahi da ba za a yi manzon Allah bai sani ba amma da manyan manyan sahabbai sai ke auren su sai dai in annabi ya gan su wani kwana biyu sai manzon Allah ya aure ne ba zai sha'au ba ka gaya min ba a'a kawai sai dai a yi shi addu'a ta alkhairi a wuce wuri to mun azabtar da kanmu a kan zuwa ɗaura aure sannan ga waɗansu tafiye-tafiye da muke marasa ma'ana marasa ma'ana duk tafiyan da ba za ta jawo maka riba a addini ko a rayuwanka ba yi watsi da ita kawai ka zauna ka hutar da gangan jikinka sannan ga irin bukukuna da muke yi bukukuwa sai a sa yinin bikin uku a ciyar laraba a ci alhamis a ci juma'a asabar ma za a ci wannan azabtar da kai na banza har ina wato ɗan uwana maza akwai masu nufin alkhairi amma mata ku ku ke da matsala ku duk abin da ba a yi biki ba to a wurin ku ko ba a cika shi ba to mu maza sai mun jajirce sai ka rika mun kana yi wallahi biki zo biki wannan wanda yanzu duk cikan mu nan duk wani magidanci a nan sai da aka yi biki shi kuma biki ba za a je yi ba abin da ake kullum ma ta azabtar da kanmu akai babu laifi ai biki ne dai a jiya kai amarya ɗakin ka shi kowa koma gidansa kar kuma a matsa ma kai wurin irin gyaran da ake ma mata a wurin ba ina goyon ba wai ba a yin gara ba ne wallahi ana yin gara manzon Allah ya yi mana na Fatima gara sai dai ba tare da tsanantawa ba dan katifa ne da dan matashi da dan kwance ne haka da za ka dan sa a jiki ko makamantan wannan ina na cikin hadisai a sauƙaƙa ma kai amma a yi wani gara haikar a azabtar da kai duk mu sauƙaƙa ma kanmu irin waɗannan abubuwa mu sauƙaƙa ma kanmu irin waɗannan abubuwa to sannan a farko ma kowa ya duba ya nazarin dama can hanyoyin da yake samun abinci da dama suna samun abinci ne ta hanyar haram da haka da zaran hanyar ta toshe shi ke nan sai mutum ya faɗa cikin kakari da wahala sai kuma zo ana ta wallahi tallahi to mu kalli kawo nan mu dama can hanyar da muke samun abinci halas ne ko haram in haram ne ka ji tsoron Allah ka bari sai da za ta ja maka fitina gobe kiyama duk tsokan da ta gini da haramun wuta ita ce cancanta da ita in kuma halal ne sai kai godiya ga Allah sai ka dora ala ayi hal wannan gaba ta farko kenan daga cikin gababban wanda idan muka yi da aka yi da shi da kyau to za mu kyautata tattalin arzikinmu tattalin arzikinmu zai ƙaru amma akwai abubuwan da za su biyo baya wanda muhimmancin su bai kasa da wannan wanda suka gabata ba amma yanayi na lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata arzikinmu Allah ka kyautata tunaninmu Allah ka inganta mana hanyoyin neman abinci na halal Allah ka yaye mana kunci da yunwa da wahala da kakani kayi Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka ba mu lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfane mu duniyar mu da lahira shugabanninmu Allah ka musu jagoranci Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai Allah ka hana su zalunci da san kai da babakere da danniya Allah ka azuta su adalci Allah ka azuta su miƙawa Allah subhanahu wataala ka yi mana dukkan abin da ya dame mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة